بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الزهوة a wannan rana ta biyu yau na shida ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganin mahuda saminaka don ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da uku a cikin yarinyar waɗannan ayoyi da muke karatu a kansu a yau insha Allah ta'ala za mu karkare karatun akan wannan aya don jiya mun fara tattarawa lokaci ya wuri to kuma akwai abubuwa da suke buƙatar bayani da yawa a cikin wannan aya domin yin bayani na tsantsar abin da ya tabbata a alƙur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin wannan aya na ta'ala ma ne karanta mana faɗin allah ta'ala ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ألا من لو سركي يشي ذلكم الله ربكم wannan shine ubangijinku khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu babu abin bauta da ta cancanta da shi khaliqu kulli shay'in malicin komai da kowa wa huwa ala fa'buduhu don ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi masanin komai ne ko kuma shi mai kiyayewa ne da komai la tudrikuhu al-absar gannai ba ta iya kar Allah wa huwa yudriku al-absar shine wanda yake kar gannai wa huwa al-latif al-khabir shi Allah shine masani na kowane irin abu bisa ainihin sa yadda yake kuma ƙwararren masani mai cikakken sani wanda ke ba ku labari game da abin da kuke aikatawa wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum Allah kamar da muke bayani wannan shine Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta da shi ma'ana shi ya halicci kowa da komai shi da ke khaliqu kulli shay shi ne mahaliccin komai bai da da bai da mata bai da abokin tarayya shi kadai ne don haka fa'buduhu ku bauta masa kenan babu wanda ya cancanta a bautawa shi kadai sai Allah kuma bautan Allah nan ba za ka yi yadda kai kake so ba a'a za ka yi yadda shi Allah ya shar'anta ne jama wannan ita shi ka'ida daga shi Allah ba a bauta masa da hankali wallahu la yu'badu bil uquli Allah ba a bauta masa da mene hankali a'a ana bauta wa Allah ne da abin da ya tabbata a shari'ar abin da ya zo a cikin alqur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan baki ɗaya su ne abin da tabbata daga wurin Allah don haka da shi za a bauta masa ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil ay hafizun wa waqi Allah shine hafizun mai kiyaye dukkanin komai shine raqib mai bin diddigi game da abin da mutane suke aikatawa ma'ana duk wani motsi da za ka yi duk wani aiki da za ka yi Allah maɗaukakin sarki yana jinka yana ganinka a ko'ina Allah ka bani ban kiyaye ba sai Allah ya ce la tudriku bil absar gannai ba ta iya kansa shi wa kenan shi Allah wa huwa yudriku al absar shi ne wanda yake rikar gannai na bayi don haka anan idan mun lura jama'a da kyau za mu ga wani abu guda ayat tana magana akan cewa gannai ba su iya riskar Allah wa huwa yudriku al-absar amma shi yana riskar ganne na bayansa ma'ana babu wani dan adam da Allah ya taba halitta wanda ya taba ganin Allah gani na kurukuru babu shi ina fata mun gane wannan shi ne ma'anar la tudrikuhul absar gani na dan adam baya taba iya zikar Allah da ka wanda ya ce maka ya ga Allah ko suna yin wani abu da Allah ko ya ji yayi hira da Allah duk wannan ƙarairayi ne kuma raina Allah subhanahu wa ta'ala ne an gane wannan saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi isra'i da mi'raji kuma ya tafi can har saman al'arshi manzon Allah ya je ya je sun gana da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bashi ya bashi ainihin wato salloli da shari'o'in da ya bashi a wannan lokaci to za mu gudu shin a wannan lokacin ya ga Allah ko bai ga Allah ba Allah madaukakin sarki ya samu da shi al'allama ibnu kathir الدمشقي رحمه الله تعالى yana cewa malaman malamai magabata sun yi sabani game da wannan aya fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar sai wasu daga cikin malamai suka ce la tudrikuhu fi dunya anan da duniya babu wanda ya ga Allah a asalin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bisa yadda yake asali a duniya kam babu wanda idaniyansa ko ƙarfin tsari na halittarsa zai isa ya ga Allah wa in kanat tarahu fil akhirah ko da idanu za su ga Allah a ranar lahira amma ranar lahira yanayinta da tsarinta daban sannan duniya yanayin su da tsarin da ne daban ai kai ka sani ko yau da muke rayuwa a duniyar nan ba irin wannan rayuwar mutane kawai yake ba Allah ta'ala ya riga ya karkata rayuwar a matsayin matakai yanzu muna mataki na nawa ne na'am mataki kusan na uku muke in mun mutu za mu shiga na nawa na hudu bayan nan za a shiga na biyar za a shiga na shida har a je kan na bakwai sannan a shiga aljanna to kaga wannan Allah subhanahu wataala shi ke wannan tsari ya haifi da dogon mani matakin farko ke ko na biyu fa yawwa ka zo aka haife ka zama karamin yaro mu shallake waɗancan ma kana karamin yaro jariri nan duka ba jariri a yau ko yawwa bayan nan ka zo ka zama mai ƙarfi da ƙarfi abin kana matashi mun samu nawa uku ne ka wuce shekarun samartaka ka wuce arba'in ka kama hanya ka ɗau gangara mun samu nawa na'am mun samu to na biyar shine tsufa ba kowa ke tsufa ba ko wani da ƙarfin ka Allah zai ɗauke shi to daga nan sai kuma mutuwa shiga kabari mun samu nawa yawwa bayan an kwanta a kabari kuma za a tashi mun samu nawa na'am bayan an tashi kuma za a ƙara mutuwa kuma za a ƙara tashi shine tashin ƙarshe dan akwai busan kaho da za a yi kowa zai mutu busa ta farko busa ta biyu za a ƙara busawa kowa ya tashi to daga wannan tashin kuma babu maganar mutuwa har abada imma dai wanda zai dawwama a wuta har abada ba maganar fitowa Allah ka tsare mu imma dai wanda zai dawwama a aljanna ba mu fita Allah ta'ala ta mana shi ku duk waɗannan matakai na rayuwa da Allah ta'ala ya yi a nan duniya dai ba a ganin Allah amma ana ganin Allah a lahira an gane wannan sai ibnu kathir shi kama tawatarat bihi al-akhbar kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi nuni akan haka an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min ghairi ma tariqin sabit sun zo ta hanyoyi masu yawa kuma kowace riwaya tabbatacciya ce fi sihah a cikin littafin as-sihah shi ne sahihul bukhari sahih muslim sahih ibn khuzaimah sahih ibn hibban suna da yawa bayan nan wal masalih da kuma almasani kamar musnad imam ahmad musnad na abi ya'la da sauran kutubul masani wa sunan da littafan sunan kamar sunan na abi dawud sunan na at-tirmidhi sunan na ad-darimi an gane wannan sunan na ad-darqutni littafan sunan suna da yawa an gane irin sunan al-kubra na imam an-nasa'i da السنن المشتبه دو أنن لا باريس نذر كما قال مسروق عن عائشة رضي الله عنها كما يدى مسروق ابن الأجدع يتنبين عن عائشة ألا يقار من يدى سنة شوى من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب دو أن يباك لا باريس شوى النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama ya taba ganin ubangijinsa to hakika ƙarya yayi mun gane wannan kwarai da gaske wa fi riwayati faqad kadhaba ala Allah yayi wa Allah ƙarya fa inna Allah ta'ala qala domin Allah madaukaki ya ce la tudrikuhu al-absar gannai ba ta iya fitar Allah wa huwa yudriku al-absara shine wanda yake fitar gannai ina fata mun gane wannan don haka ya tabbata daga na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ambaci wannan an gane wannan don haka akwai maganganu masu yawa kwarai da gaske game da wannan musamman abin da shi al-Azib ibn Kathir ya faɗi a farkon sotin najmi na ayoyin da suke cewa laqad ra'ahu nazlatan ukhra fa kana qaba qawsayn أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند فترة المنتهى عندها جنة المأوى أن قال لما تزام قد الفكر من النجوى لما لا يسكي لما من قال والنقوب والنجوى سنن an rawaita da yawa daga su malaman tafsiri suna cewa wasu malaman suka ce la tudrikum al-absar ganne ba ta iya riskar Allah ai jami'uha gaba ɗaya ganne a duniya ba ta iya ganin Allah sai ce wannan ya tabbata da abin da ainihin mu'mini za su gani amma a ranar alkiyama a gidan lahira akwai waɗanda za su gani za su ga Allah amma su mu'tazila a wannan bangare sun ce ba za a ga Allah a duniya ba a lahirin ma ba za a ga Allah ba masu bin ɗariƙar mu'tazila mun san su da yawa muna bayanin su da yawa irin miyagun aƙidun su don haka suka ce ai ba za a ga Allah ba a duniya ba za a ga Allah ba a lahira to wannan ko son zuciya ne sai ibnu kathir da kansa yake cewa fa qalahu ahli sunnati wal jamaa sun sabawa ahli sunna wal jamaa akan wannan fi dhalika ma'a martakabuhu min al jahl duk da abin da suke kai na jahilci jahilci ke sa mutum ya ce ba za a ga Allah a duniya ba ba za a ga Allah a lahira ba because dalili daga alqur'ani ya tabbatar Allah ta'ala ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a wannan rana ta alkiyama suna masu yin hajji ila rabbiha nadira kuma suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi bukhari da muslim da sauran malamai yake ce innakum tarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamara laylat al-badr la tudammuna fi ru'yatihi manzon Allah ce lallai za ku ga Allah ubangijin ku a ranar al-qiyama kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu haskensa ya cika ba kwa turere ne ya wajen cewa wani ka kare min wani hulaka ta kare min wata akwai to manzon Allah yake za a ga Allah a ranar alkiyama haka ne mun gane wannan to Allah ta'ala kansa ya faɗi wannan sai dai su kafirai a ranar alkiyama ba za su ga Allah ba Allah ka tsare mu Allah ta'ala yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma'idin la mahzunun Allah ya a'a ba haka labarin yake ba tabbas su kafire a wannan ranar ta alkiyama za a kanye su za a sha makance su ga barin garin Allah Allah ka kiyashe mu kafewa don haka jama'a kuma su kafire suna da wannan an gane wannan Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace wannan ya nuna cewa ashe muminai ba a kange su gaban ganin Allah a ranar alkiyama muminai kam za su ga Allah a wannan rana kuma za su ga Allah ne a wurare mabambanta za a gan shi a farfajiyar alkiyama amma wannan ganin ba gani bane na kwanciyar hankali gani ne na wanda kowa hankalinsa a tashe yake don babu wanda ya san tabbacin ina za shi mun gane wannan amma bayan an zo an yi hisabi kuma an kammala kakaf za a shiga aljanna Allah ka kammala shi bayan an shiga aljanna Allah zai ce din aljanna wai shin kun yarda shi to ya Allah ya za mu yarda da wannan duniya da kai mana bayan ka yi mana irin abin da baka taɓa yi wa wasu daga cikin halittunka ba ka yi mana ni'ima ka yi mana ni'ima ka ƙara mana ni'imomi ga shi nan muna cikin wadaƙa da ta gari Allah sai ce da su ba na ƙara muku ba ce tuk ya Allah kuma wani tsari za a mana sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yayi hijabinsa sai ɗan aljanna su ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi kansa wannan ganin na Allah ya fi shiga aljannan dadi ina fata an gane wannan to ɗan aljanna za su ga Allah a ina a cikin gidan aljanna Allah ta samu mu to mun ji wannan kenan za a ga Allah amma a ina a ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ana ganin sa a wannan wuri don haka su mu'tazila sun yi tawilin wannan ayar ne an gane suka ce fi'ilin an-nadira ba daga fi'ilin an-nadaru bane daga fi'ilin anzara kaza ka ce an yana jira an birni jirani amma wannan fi'ilin kuma nazara ya gani yanzuru yana gani unzur duba kaga akwai bambanci wannan daga mene nazara wacce kuma daga mene anzara to sai mu kai jira iska murke fassara ta ci a ai abin da ake nufi ila rabbiha nazira suna masu jiran ubangijin su a inda za a yi musu misali ba ganin Allah za a yi ba ina fata an gane wannan wanda wannan tawili ne mai raunin da ke ta fuskar yaran larabci Allah ka tsare mana imanin mu don haka jama'a an rawaci hadisai da yawa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka nuna cewa lalle za a ga Allah a ranar alkiyama akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah da Anas da Jurayj da Suhaib da Bilal da wasu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake tabbatar da wannan cewa lalle tabbas za a ga Allah a ranar alkiyama an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan akwai abin da ke kai cewa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya fara mishi yarda yana cewa lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah haka nan ana yake cewa daga Imam Ahmad ibn Hanbal cewa ya ga Allah amma abin da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a wata riwayar shine ra'a rabbahu bi fuadihi ya ga Allah madaukakin sarki ne a zuciyarsa ba gani gani irin na ido ba ina fata an gane wannan ya tabbata cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ra'aytu rabbi fi ahsani sura na ga ubangiji na a cikin bacci na yi mafarkin na ga Allah a cikin mafi kyawun sura kaga wannan ya tabbata a cikin menene mafarki abin da zai tabbata a mafarki kuma yana da bambanci da abin da za a gani a ne a farke ina fata an gane wannan to ko da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wannan shine madogarar su hadisi da ya tabbata a cikin sunanu at-Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya samu dace don haka da yawa daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine ba wai ana kore ganin Allah bane gaba daya an gane wannan ai a'a za a ga Allah din amma ina a alkiyama amma gani na kwakwaf ba yi wa Allah shine al-idrak akwai mamaci tsakanin ar-ru'ya da kuma al-idrak ko al-arashi idan ka ce ar-ru'ya shine ka kalli abu haka yanzu kowannen ku yanzu nan ina kallon shi haka ko amma kowa na san kwakwabtinsa abin da ke jikinsa gaba ɗaya na sani ba sani ba kenan ka gani gani na kwakwab ba wanda zai yi wa Allah an gane wannan gaba ɗaya ma amma shi gani za a ga Allah subhanahu wa ta'ala da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so sun bayi su gani din jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi wannan ke da haka wasu malamai suka ce al'idraku a nan ana nufin al'ihaba gani na ƙwaƙwaf gwani na gaba ɗaya a ce mutum ya kewaye Allah da ganinsa to ba wanda zai yi Allah wannan amma shi Allah ta'ala yana iya rikin dukkanin ganne na bayi ina fata an gane wannan yawwa wannan ke sannan da yawa daga cikin malamai suka ce waɗannan hadisai da kake gani gaba ɗayansu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tabbatar da cewa ba a ganin Allah a duniya shi yasa annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wa ya ne ga Allah yana tattauna yana magana da Allah yana zance da Allah me ya faru a wannan lokaci ya ce rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka bani dama mana inganka sai Allah ya ce shi lan tarani ba za ka taba iya gani na ba walakin yanzur ila al-jabal sai dai kalli wancan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dutsen ne yake tabbatuwa a inda yake da bin za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da hasken fuskar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine hijabin sa ya sauka akan wannan dutse ja'alahu jakkan sai sa wannan dutse kawai ya ragargaje gaba ɗayansa saboda ƙaran fashewar dutsen wa kharra Musa sa'iqa nan take annabi Musa ya fadi yana sumanni falamma afaqa yayin da ya farka qala min qala subhanaka tubtu ilayk yace sarki ya tabbata gare ka lalle ni ina tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mu'mini ina fata an gane wannan wannan jama'a yana daga cikin alkhairai na iya fassarar alkur'ani mai girma da duni zuwa ga abin da malamai suka faɗa ya tabbata a wasu hadisai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar abin da ya tabbata a musnad imam ahmad da ainihin wato sauran ainihin wato littafai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito a cikin sahabbansa yana ba su labari game da dajjal sai yake cewa da su yadda hadisin ya zo yana cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala yawma idhin linnas wa huwa yuhadhiruhum fitnat ad-dajjal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana gargadin mutanensa game da dujal sai manzon Allah ya ce ta'lamuna an ta'lamuna أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت جماعة كثني شيوا باب wani mutum da zai iya ganin Allah madaukakin sarki sai har bayan ya mutu in ji in ji manzon Allah wa innahu maktubun baina ainihi kafir amma shi jan an rubuta a gaban goshinsa cewa kafirun yaqra'uhu man kariha amala duk wanda yake kyamar aikin dujar ne zai gani amma wanda zai bi shi ba zai ga wannan kafirin din ba goshin fuskarsa kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan bayani sannan akwai hadisi a cikin sahih muslim yana cewa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ku sani lalle ku dinnan ba za ku taba ganin Allah ba har sai bayan ku kenan sai a alkiyama sai za a gawa za ga Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan hadisi ne kuma wanda yake tabbatacce ainihin wato auren malaman hadisi hadisi ne dubu ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da biyu a cikin musnad imami ahmad da haka jama'a idan mun yi dubi zuwa ga waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu ga cewa akwai hadisai da yawa da ta tabbatar da wannan musamman hadisin da suka zo a cikin sahih muslim don haka idan mun duba za mu ga cewa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi game da wannan kenan ba za a ga Allah ba a wannan kirar da muke da irin wannan hadisin samu babu wanda zai iya ganin Allah shiru da mudu a duniya amma bayan an mutu an tafi lahira can babu tabani cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu da shi don haka al'imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa ya yi riwaya zuwa ga atiyyat al-awfi awfa fadin Allah ta'ala wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira qala sai yace hum yanzuruna ila Allah lalle mutane za su ga Allah a ranar alkiyama لا تحيط أبصارهم به أبصارهم به أما جنون سبزي يما ألا جنون قطبة أشمتي هذا قومي لقومين ألا وأن مؤمنين برسم وأن بأرانا القيامة من عظمته صبوا لإرم جرما لألا يجيش وبصره وبصره محيط بهم أما شيء ألا جنونك يا كي ويدكر هالجنسة باب وأنا أبن لألا بمسكر لن قطبة tun daga farkon halittarsa har zuwa ƙarshen abin da ke tare da shi to shine ce fadin Allah ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wannan yana nufin haka mutane ba za su gima Allah subhanahu wa ta'ala gani na kwaf ba Allah madaukakin sarki ya sa mu gashi wannan kenan sahabi wa ya sunan shi Ammaru ibn Yasir ko Abu Musa Ash'ari Allah ya kara musu yadda baki daya wata rana ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa kai ni kam inda na riski manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da na tambaye shi shin yayin da yayi mi'raji ya ga Allah sai amma rudan ya zai ce kwantar da hankalinka ni dinnan na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ya rasulullah shin ka taɓa ganin ubangijinka ina fata an gane wannan sai ya ce nurun anna arahu haske ne na gani ta yaya zan iya ganin Allah in ji annabi Muhammad ina fata an gane wannan a wata riwayar ra'aitu nuran haske na gani anna arahu ta yaya ni zan ga Allah kaga magana ta kare ko in dai ana son gaskiya magana ta kare don haka Allah ta'ala kuma ya faɗi a cikin ƙarshen suratu fussilat a suratu shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan bai kamata ga wani daga cikin mutane Allah ya yi magana da shi illa wahyan sai ta hanyar wahayi mun ji nawa ɗaya aw min wara'i hijab ko kuma Allah zai yi magana da wani mutum ne daga cikin annabawa da manzanni amma akwai shamaki tsakaninsa da wa da Allah aw yursila rasulan ko kuma Allah ya aiko wani manzo shine mala'ika fa yuhiya bi ibnihi ma yasha'u sai ya masa wahayi da izininsa abin da Allah ya so kaga Allah da kansa ya tabbatar kansa wannan cewa il min wara'i hijab sai a bayan hijabi ya tabbata hadisai masu yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa hijabuhu nur shamakin da ke tsakanin Allah da halittunsa haske ne an gane wannan ai haske ne manzon Allah ya ce ma lauka shafahu da a ce Allah zai yaye wannan hasken la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da duk inda Allah yake iya gani da Allah zai yaye wannan hijabi da kallin fuskar Allah sai ta kone dukkanin abin da Allah ta'ala idansa ya kai gare shi na da jinsa kaf sai kuma ya kone ashe wannan yana maka cewa ba za a gawa ba ba za a ga Allah a duniya ba amma za a ga shabbar a rayuwa don haka a duniya kam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tabbata ya ce nurun haske na gani anna awawu ta yaya zan gan shi kaga wannan zance ne mai sauki ana so a fahimta an gane wannan ne don haka wannan hadisi ne kuma wanda yake tabbatacce hadisin abu musa ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa inna Allah la yanamu Allah madaukaki baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma bai dacewa ga Allah ya bacci yaqidu al-qisṭa wa yarfa'u shi ke shimfida adalci yana saukar da adalci kuma yana ɗaukaka shi yarfa'u ilayhi yarfa'u ilayhi amal nahari qabla al-layl ana ɗiban ayyukan bayi da suka yi na rana a kai wa Allah kafin dare da zarar da aka ayyukan da asar mala'iku za su tashi kai ma Allah ayyukan da aka yi da wannan yini sai mala'ikun da rubutu ko su sauko su fara dubiya zuwa daga magariba har zuwa asbani an gane wannan wa amalul layl qabla an-nahar sannan ana kai masa ayyukan dare kafin fitowar rana sai manzon Allah ce hijabuhu nur shamakin Allah tsakaninsa da bayinsa shine haske kere da manzon Allah yayin Isra'i da Jiraji me ya gani na'am har sai ya gani har sai menene har sai hijabin Allah ne shamajin Allah ne daga wani daga bayinsa manzo Allah ke hijabuhul nur hijabin Allah haske ne awun nar a wata riwaya ma manzo Allah ce hijabuhun nar shamajin Allah wuta ce lau kashafahu inda a ce Allah zai yayi wannan shamakin da ke tsakaninsa da bayinsa la ahraqat subhatu wajhihi wa intaha ilayhi basaruhu min khalqihi da dukkanin halittun Allah baki ɗaya kakaf abinda ganin Allah ya iya kaiwa kansa da ya babbace ya kone gaba ɗaya ina fata an gane wannan kaga wannan hadisi ne wanda yake kuma ingantacce an gane Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi wanda da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan hadisi haka hadisi ne ingantacce Allah ya maka kuɗin zai iya samu dashi shi yasa wani mutum ya ji wajen abdullahi dan abbas allah ya kara mishi yadda shi ne ikrima ya yi samu abdullahi dan abbas sai ce da shi ra'a muhammadin rabbahu tabaraka wa ta'ala shin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala fa qultu sai nace alayka allah yaqulu to shin gashi Allah yana cewa ashe Allah baya cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar gannai ba ta iya riskar ganin Allah shi Allah shi ke riskan gannai fa qala li sai Abdullah bin Abbas ya ce da ni kaga ya gama tambayar sa ko sai ce shi la kun malak kai wani irin magana kake yi kamar ka ce baka da uwa hausawa suna irin wannan kamar ka ce mutum kanka ɗaya kuwa me ya same ka sai ya ce zalika nuru wannan abin da yake nufi haskensa ne allazi huwa nuru wanda shine haskensa idza tajalla bi nurihi la yudrikuhu shay in ko Allah ya bayyana da wannan hasken nasa to babu wani abin da zai iya ganin Allah وفي رواية أو في رواية لا يقوم له شيء باب وانا أبن جزيء يتأيوا أبوي الله سبحانه وتعالى قومي في أببش كذا حساب بن عبد الله بن عباس كذا تنا دليلي تنا دوجه إلى عبد الله بن عباس ذاك جماعة كل يوم أن ننزل سكا كما يجمع لمي سكا يفيتو منس don haka idan kana son gaskiya ka duba abin da ya faru matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama take faɗin maganganun nan cewa duk wanda ya ce maka manzon Allah ya ga Allah haƙiƙa yayi wa Allah ƙarya yayi wa Allah ƙarya an gane wannan ko amma kamar yadda shi ya tabbata a wancan hadisi wanda Imam Tirmidhi ainihin wato ya fitar da wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa ra'aytu rabbi fi ahsani sura na ga ubangiji na subhanahu wa ta'ala a mafi kyawun sura a bacci ina fata an gane wannan faƙala ni ya muhammad shi kansa allah sai ki ce min ya muhammad faƙul ƙultu labbaika ya rabbaika rabbi wa sa'adai amsawanka ya allah bayan amsawa qala fi ma taqtasimu al-mala'u al-a'la sai allah ya tambaye shi ka san abinda mala'iku da ke sama suke tattaunawa ga junansu qultu rabbi la ajri manzo Allah ya ce ya ubangiji na ban sani ba yace fa wada'a yadahu baina katafayya sai Allah ta'ala ya daura hannunta a zakankanin kafadata fa wajadtu bardaha baina sadayya sai da naji sanyin har zuwa ainihin wato tsakanin kirjina an gane wannan sai ya ce fa'alintu ma bai da mashirik da maghrib nan ta fi kawai sai da ji aina san ma duk abin da ke tsakanin mafisar rana da mafaɗarta faƙwada ya muhammad sai ce ya muhammad faƙultu labbai ka rabbi wa sa'adai shi amsawanka ya allah bayan amsawa ina ƙara amsawa ina miƙa wuya zuwa gare ka qala yace fi ma yaqtasimu al-mala'u al-a'la akan menene mala'ikun sama suke tattaunawa qultu sai nace fi darajat wal kaffarat abubuwan da ke sa a samu daukakan daraja a wurin Allah da abubuwan da ke kankare zunubai an gani wa fi naqli al-aqdami ila al-jama'at da kuma taku da mutum yake daga gida idan zai je sallar jami'i wa isbaghi al-wudu'i fil makruhat suna tattaunawa kuma game da kyautata alula a lokacin kunci a lokacin ƙi kamar lokacin sanyi ko wantibari salati ba'da salat da kuma jiran sallah a bayan wata sallar wa man yuhafizu alaihin na'asha bi khairin wa mata bi khair duk wanda ya kiyaye waɗannan zai rayu a cikin alkhairi kuma zai mutu a cikin alkhairi wa kana min dhunubihi ka yawmi waladat ummuhu kuma zunubinsa zai zama kamar ranar da mahaifiyarsa ta ainihin wato haife shi ina fata an gane wannan sannan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu shi ma yana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa atani laylata rabbi tabaraka wa ta'ala idan ta ji ne shi ai ina aka ce da dare to ga wanda riwaya ta ce atani laylata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsan sura ubangiji na ya zo min cikin dare a mafarki na a mafi kyawun sura ina fata an gane wannan qala abdullahi ibn abbas ce ahsabuhu fil manam ya ce ina tsammani ya ce a cikin bacci ina fata an gane kenan kaga ashe zancen abdullahi ibn abbas yana da wani gari fasara amma kai a ce abdullahi ibn abbas ya ce manzon Allah ya ga Allah shi kenan kawai sai a wuce to ya kamata a tattaro wannan riwaya cikin a karanta wa mutane a yi fashin baki na musamman saboda mutum ya gane inda aka nufa Allah madaukakin sarki ya dace da mu haka wannan wannan jama'a hadisai ne tabbatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka nan a riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal ita ma daga Abdullahi dan Abbas ne yana cewa atani rabbi azza wa jalla al-laylata fi ahsani sura sai ce ahsibuhu ya'ni fil nawm yana nufin a cikin bacci kenan mafarki ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi duk mafarkin annabawa ne gaskiya ne amma kuma mafarki ba shi kamar ne kamar gani na ido dan a mafarki kana iya ganin wani abu mai girman gaske wanda kuma a idon ka ba za ka iya ganin shi haka ne wani yana faruwa a bacci wannan ka'ida ce ta bacci ma Allah ta'ala ya samu dace haka jama'a kun ji waɗannan ainihin wato riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama san daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da haka shi yasa ake kafa hujja da waɗannan hadisai na nan Aisha radiyallahu anha da Abu Musa da Abu Huraira da Ibn Abbas shi kansa da sauran ainihin wato malamai baki ɗaya wannan zantuka da ne jama'a ta baka lashe inda za a ce za a tsawaita magana akwai maganganu da yawa na malamai da bayanai gamsassu amma ina ganin insha Allah ta'ala kamar wannan zai iya gamsar da mu in fahimci inda aka gamsa don haka natijar zancen ma'anin gaba ɗayanta shi ne ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya babu wani ɗan adam da zai iya ganin Allah a tsarin da Allah ya wahalitarsa sai dai an ji ina in an ji lagara wanda ya tabbata da nassin alqur'ani da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda hadisin Ammar bin Yasir ya tabbata shi kansa manzon Allah ya ce ga Allah ba kuma ga shi Allah ya ce wa ma kana li bashari an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha la tudriku al absar ganne ba ta iya kar Allah wa huwa yudriku al absar amma Allah shi yake ainihin wato riskan ganne a suratul yunus Allah ta'ala ya bayyana cewa lil ladina ahsanu al husna wa ziyadah ga waɗanda suka kyautata ayyukansu suna da sakamako mafi kyawu da kuma ƙari wannan ziyada din da ake magana malamai sun fassara a matsayin shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan Allah ta'ala ya samu shi Allah ta'ala ce wa huwa al-latiful khabir Allah ta'ala shine al-latif mai bin diddigi a cikin al'amuran bayi da kuma bin diddigi wajen sanin komai da komai sani na kwakwaf an gane wannan kamar yadda ibnu kalim ke cewa al-latifu li-istikhrajiha Allah ta'ala masalin komai ne bisa bin diddigi saboda Allah ta'ala yana iya ciro duk abin da dan adam ma bai sani ba al-khabir bi makaniha Allah masalin dukkanin yadda abubuwa suke yi an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace don haka kamar yadda muka faɗa kana al-latif tana zuwa da kofi tana zuwa da ma'anoni masu yawa ko yawwa in Allah ya ambato wata ni'imomi sai ya ce wa huwa al-latiful khabir ko inna Allah latiful khabir wannan sai mu ce Allah ne kyautatawa ne ko masani Allah ya faɗi wannan a suratul hajj ko alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra sai Allah ya ce inna Allah latiful khabir shin ba ku gani yadda Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai a wayi gari ƙasa ta lullube da shuko da ainihin wato shuka kwarra ko ina ƙasa ta wayi ta zama koriya ƙashau sai Allah ce inna Allah latifun rahim lalle Allah ta'ala al-latifu ne mai tausayi ne ga bayinsa sannan al-khabir madani ga dukkanin komai Allah ya madaukakin sake samu yashi Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه ولنبينه لقوم يعلمون الله تعالى يقول قد جاءكم بصائر من ربكم حقيقة حجوجي سنزومك دعوبين جدنكم فمن أبصر فلنفسه don haka duk wanda ya gan su ya bi su falinafsihi ya yi wannan ne don kansa wa man amiya wanda ko ya makance fa'alaiha shi ma ainihin wato ya cutar da kansa kansa ya cuta wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni ba mai tsaron ku bane ba mai gadin ku bane da zan tsaye ku ga dole ku yi imani a'a Allah ta ce kazalika nusarrifu al-ayati kuma kamar haka ne muke bayyana ayoyi daki daki don kafirai su ce wal yaqulu darasta don kafirai su ce ka koya ne daga wasu littafai wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun kuma don mu bayyana shi shi alqur'ani din ga mutanen da suke ganewa an gane wannan wannan ayoyi jama'a guda biyu suna tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana hujjoji masu ƙarfi ga dukkanin halittunsa abin da za su kalla su yi imani su gane su fahimta cewa Allah ta'ala shi kaɗai wanda ya kamata shi ya kamata a yi imani da shi a bi shi a kaɗaita shi da bauta an gane alƙur'ani mai girma cike yake da irin waɗannan hujjoji masu yawa al-basair shine al-bayyinat wal hujaj التي اشتمل عليها القرآن سننا أينهم واتو هجوجي بيننو قرر وأن القرآن من جرمة ياقل شيس باكدا وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أبا بند منظوم الله صلى الله عليه وسلم يزول نفت عن ذلك أنه سو ذاك النباوة دا منزلين كف هو الناس يازو دا منين hujjoji masu gargaɗi qad ja'akum rusulun ko ja'atkum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين Allah ta hakika manzannina sun zo da ne hujjoji masu ƙwari idan ka je ka bi alƙur'ani da girma kowane annabi da cikin annabawan Allah akwai irin hujjoji masu ƙarfi da Allah ta'ala ya bashi wanda ya kamata mutanensa su kalli wannan a matsayin hujja ko su imani da Allah to shi ta Allah ta'ala ce qad ja'akum basairu min rabbikum hakika hujjoji kam sun zo muku daga wurin ubangijinku faman absara dan haka wanda ya gansu ba gani kawai ba wanda ya gansu kuma ya bi su yayi aiki da su ya bi Allah a bisa tsarin da Allah yake so an gane wannan ai fali nafsihi to yayi wannan ne saboda amfanuwar kansa wa man amiya amma wanda ya makance da gangar fa alaiha to kar ya shigar ga hujjojin ya gani amma sai ya makantar da zuciyarsa ya kasa fahimta ya kasa ganewa yanzu kamar wancan bayanin da muka yi a baya idan mutum ya buɗe zuciyarsa da kyau zai ga hujjojin nan karara amma wanda ne so ya gane suka ya kuma yana tarihi har da zai to wannan jahilai kaza da kaza ko shi ne kawo hujja ba zance ne kwaya ɗaya kawai ya faɗa kamar mai yawo yana shan rake na yadda ɓawon kawai ya wuce an gane wannan ai to kuma ilimi ba a masa haka hujja ba a mata haka in ka faɗi abu kana buƙatar kawo hujjoji masu ƙarfi arrasikha ka kawo hujjoji ƙwarara waɗanda za su goyawa abin da ka faɗi baya sai a ce to nan kayi ƙoƙari kuma kayi bayanin da ya kamata a gane an gane wannan amma sabanin wannan sai zama wani abu ne kuma daban da haka faman absara duk wanda ya ga waɗannan hujjoji ya gansu kuma ya bi su ya yi aiki da su falinafsihi to ya yi don amfanin kansa ne wa man amiya wanda ko ya makance ya gani amma ya ƙi ya yi aiki da su to mummunan sakamakon zai kuma kan wane ne zai kuma kansa ne kamar da Allah ta'ala ke cewa man amila salihan falinafsihi duk wanda ya aikata wani aiki kyakkyawa wannan aikin ya yi domin amfanin kansa ne ومن أساها فعليها hakanan wanda ya munana aiki ya munana wannan aikin amma mummunan sakamakon zai kuma kansa Allah sai ce wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai zaluntar bayi ba don haka jama'a kun ji Allah ta'ala yi wannan bayani shi yasa a sura Isra'i Allah ta'ala yi wannan bayani ko yawwa wa kullu insanin ألزمناه طائره في عنقه kowane mutum mun rataya masa rikodarsa rijistarsa a cikin wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kuma za mu fitar da wannan rikodar a ranar alkiyama kitaban a matsayin wani littafi wani kundi yalqahu manshura zai gamu da wannan littafin ana rabawa a ranar alkiyama wani ya hannun dama Allah ka sa mu ne أصحاب الميمنة كنوكم ولي أنفاءه أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة ألا كفارهم فذا آيات وأن اللي تبيع رمى القيامة ذا آيات قوة دي سامناشي تسي ألا شيء من اهتدى wanda ya bi tafarkin shari'a ya shiryu aha Allah ya ce فإنما يهتدي نفسه wannan ya shirye don amfanin kansa wa man dalla wanda kuma ya bace da gangar fa inna ma yadhillu alaiha yana bacewa ne domin kansa mummunan sakamakon bacewan da ya gaba da farkin Allah kansa zai koma shi ta Allah ta wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'ata rasula ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun aiko da wa da manzanni Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan Allah ta'ala ya yi a suratul naml karshe ne Allah ya ce inna ma umirtu ka ce wa mutane kadai ni an umarce ni an a'budu rabb hadhihi albaldati allati harramaha ubangijin da ya haramta yin yaki a garin makka ya sanya ya ɗauko gari ne mai alfarma Allah ya mun umarnin in bauta wa ubangijin wannan gari walahu kullu shay Allah shi ke dukkanin komai wa umirtu an akuna min almuslimin an umarce ni in zama daga cikin musulmai wa an atlu alqur'ana kuma an yi mun umarni cewa in karanta alqur'ani mai girma an gane wannan ne in mun dauki ko ma'ana ta duka kala yatlu shine ittaba'a yattabi'u shine kuma an yi mun umarnin cewa in bi alqur'ani sau da kafa duk abin da alqur'ani yayi mun umarni yace in aikata ko yace in bari to in yi aiki da wannan sai Allah ce bai famanin kada fa inna ma yahtadi bi wanda ya shiryu to ya shiryu dan kansa wa man dalla فقل إنما أنا من المنذرين wanda ko ya bace kace da su lalle ni ba ni firka ta muku bane kadai ni ne ita da sako ne zuwa gare ku faman absara fa nafsihi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba ni gadi akan ku bane ba ni kiyayewa akan ku bane iyaka ita da sako Allah ya to kadalika nusarrifu al-ayat kamar haka ni fa muke sarrafa ayoyin alkur'ani wal yaqulu darasta dan kuma su mutanen garin maka su dinga cewa ai ya je ne ya koyi wannan littafin daga littafin magabata at-taura linjila zabura zuwa yayi aka dinga masa karatunsa yana ta yin karatu yana koyo shine sai ya kera nasa yace yanzu shi ma mu domin wanda baya son littafin shari'a duk yadda zaka yi bayanin shari'ar nan sai ya samu wani abin da zai faɗa wanda wannan abin zai kai shi zuwa ga gajirewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ko ba ta bai haka al'amari ne shi to shi yasa Allah ta'ala ce wani ya yaqulu da wanda dan su ce ai wannan alqur'anin ma zuwa kai ka koya daga littafan da suka gabace ka ولنبينه لقوم يعلمون ألا تقدمني بيانك كما أبو تاتني ما أبو تائلني dama can akwai kira'ar imam abu amri bakari me ya karanta da shi ina ibrahim kana bacci me ya karanta da shi a wali yaqulu darabta yawwa wali yaqulu darabta haka imam ibn kathir al-makki ya karanta haka ne imam abu amri bakari ya karanta wali yaqulu دارست أي خاصمت وجادلت زما كفي كي تأكولي زما موسو كفي كي دل التفنس كي أمبايا كي ما تيك ابن ناس كتترونا ككهدا كي كتي كي من الله نفت عن قال وانا يوا شيني معنا وانا كبيت أكبر رسولك عبد الله بن عباس الله يقارب الشهداء آه عمرو بن كيسان هنا شوى سمعت بن عباس يقول ناجي عبد الله بن عباس هنا شوى جارفت أي تلوت خاصمت جادلت معنى كان كرنت وإن آيين سننكما كادن جزم مسلمي جزم جايية tsakaninka da jidari tsakaninka da mutane da suke yan baya sai kai ma ka isiro naka zai gaskata maka wannan فمن الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها هم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأنت كافر شيء سكت شيء إن هذا وأن القرآن باقوم بني إلا إفك افتراه فشيء أرياني كوي وندا من ظن أن لا يكر إليه أكرم كنزا وأعانه عليه قوم آخرون sannan wasu mutane suka taimaka masa wajen me wajen rubuta littafin Allah ta'ala ce fa qad ja'u zulman wa zura hakika waɗannan sun zo da zalunci da kuma zance na ƙarya wa qalu kuma suka ce asawiru awwalina katabaha ai tatsuniyoyin mutanen farko ne ya nemi aka rubuta masa aka fafa masa aka bashi yana karantawa فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا أنا ما شفتك سافيا لمريشي jama'a ina fata an gane wannan kaga wannan ƙarya suke yi shi yasa Allah ta'ala ya bada labari game da suwa game da al-walid bin mughira innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر التي سأصليه سقر جزا شن أكل مزع شكل قياما سوى القرآن من سمعنا الشيء الذي كف القرآن أن أقوي ذلك أقوي ذلك كرمتاوى wannan ba maganar annabi ba ne wannan ba maganar mutanen banza mutanen farko ba ne wannan ba zancen mutane ba ne maganar Allah shi amma da ya dace mutane da su yi shi kawai kai ya da shi wannan kawai wannan abin da ba shi ne Allah ya ce ka uslihi saqa zai shiga da shi dan saqa Allah ta'ala ka tsare mu naka ya ku yan uwa alqur'ani mai girma hujjoji ne a bayyane ga waɗanda ke ma'abuta kai da aka yi kokari bakin iyawanka yayin da gaskiya ta bayyana gare ka ka yi ƙoƙari ka yi riko da ita riko na ƙarfi kada ka yi daure maka wasa da addininka Allah ka tsaye mana imanin mu ka dace da wani alkhairan duniya da lahira a nan za mu dakata abin da muka ranta daidai Allah ya fahimta rai a cikin lada wanda mai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun nan kai da Allah ta'ala ka biya mana اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته